أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم da kwana hukuncin kwana albaitutan hukuncin kwana filmakata a maka layali mina a dararen mina menene hukuncin wani ya ce shi zai kwana a maka ga shi ya je aikin haji a dararen mina wato bayan an yi sallah ya ce shi a maka zai kwana ba a mina ba yadda ake nema daga gare cewa ya kwana to wallacin hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nafi'u cewa a nafi'u ya ce sun ce da ni wato za'ama nan ba wai tana nufin riyawa ba ne wa tana nufin cewa ne ehem kamar a tada rasuluka farko amali sun ce cewa sai da na umar radiyallahu ta'ala anhu ya kasance yana aikan mazaje zuwa makka wato su je duk mutumin da yake ya fito daga mina ya haura a gaba to su turo shi ya komo daga gaban akaba ita akaba dutsen akaba karshen mina yake daga an haura shi an shiga makka to duk wanda yake ma zai sauka a nan wajen wato ya haura aka ba to sai na umar yana tura mutane su koro shi ya komo daga nan ciki wato ya komo daga cikin inda yake minace ya bar inda yake wato makka ne ya sai kenan kwana a makkan ba daidai ba ne a jararen mina wakacin waka ga wanda yake cikin aikin hajji wanda ana sauraron ya kwana a mina ya sake kwana in ma bai ta'ajjuli bai kara kwana to ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nafi'u ya karbo daga abdullahi umara cewa sai na umar ibn al-haddawi ya ce ba daidai ba ne wani a cikin alhazai ya ce zai kwana dararen mina zai kwana daga gaban akaba wato ya huce can ya wajen maka to ba daidai ba ne dole ne ya kwana a mina a kenan wanda ya kwana a maka ko ko ya kwana a wani waje ba mina ba a wa'annan dararen to alhaji alhali yana cikin aikin haji sai jini ya hau kansa sai jini ya hau kansa da zarurun wannan kwanan da ya waje mina kwana a minan kansa wajibi ne shi yasa ana dora shi da jini kuma Allah ta min hadisi ya karbi daga Imam Malik ya karbi daga Shami ibn Urwata ya karbi daga mahaifinsa Urwatu ibn Zubair cewa Urwatu ibn Zubair ya ce game da kwana a Makka dararen Mina cewa mutum ya komo Makka ya kwance sa alhali za shi ya jefa kashe gari kada kowa ya kwana sai ko amina cewa dole ne a kwana aminan nan kwanan nan na mina wajibi ne hukuncin jifan duwar wasu wadda ta hadisi ya kama daga imam malik cewa labari ya isa wa imam malik cewa sai na maramnar haɗari ya kasance yana tsayawa yayin duwar wasu guda biyu na farko kofan ɗawilan tsayuwa doguwa yakan daɗe a tsaye a gindinsu wato bayan ya jefa sai tsaya ya addu'a ya daɗe yana addu'a har wanda yake tsaye ya kosa har a kosa ganin cewa ya tsawaita amma in ya jefi ta ƙarshe ita ce a gaba ta wannan baya tsayawa kenan sai ya gaggawa dawowa wala ta ma hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nafi'u cewa lamin umara ya tsince yana tsayawa nan ga duwatsu biyu na farko a tsayuwa doguwa yana ta takabiri ga Allah yana fadin Allahu Akbar yana tasbihi ga Allah yana fadin subhanallah yana yabo ga Allah alhamdulillah yana roƙon Allah amma ba a tsayawa nan ga dutsen akaba dutsen akaba ita yi zai fesa sai ya juyo Ubaid la ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Nafi'u ya Umara ya zuke na yin kabara yayin da zai jefi dutse kullama ramaja duk sanda ya jefa da tsakuwa duk tsakuwa da zai jefa sai ya yi kabbara حدثنا wai da lata min hadisi ya karbo daga imam malik انه سمع cewa عن ya ji sashen malamai suna cewa الحصى التي ترماجها a tsakuwar da za a yi jefa da ita بأن ما bisa wadda za a jefe duwar wasu da ita misal hasal hasfi kamar a tsakuwar da ake harbi da ita kamar tsakuwar da ake harbin basusa da ita قال مالك imam malik ya ce واكبر من ذلك dalilan a ce ta fi haka girma ɗan kaɗan عدو اليه ya fi ƙayatar da ni ni na fi son a ce ta ɗan tara haka kaɗan نعم حدثني ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga imam malik عن نافع ya karbo daga nafi'u عن عبد الله cewa abdullahi ibn umara ya kasance yana cewa من ضرب الله الشمس wanda rana ta faɗi gare shi أو فجأة a tsakiyar kwanukan yanyana-yanyanan nama هو من alhali yana mina لا ينفرن kada ya ce zai fito حتى يرمي الجمار sai ya jefe dutse duwatsun nan guda uku a kashe gari sharaɗin yin ta'ajjuli wato wanda yake sanya ta'ajjuli shine jefa yini biyu kawai ya baro mina ya gama aikin hajji sarai ba abin da ya saura a kansa to shi ne ya zamo ya bar mina kafin a ce rana ta faɗi amma wanda ya zama sa mina har sai da rana ta faɗi to dole ne kuma ya kwana sannan ya jefa kashe garin
حدثني عن ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga imam malik عبد الرحمن ya karbo daga Abdur- Ab- abdurrahman ibn kasimi بن أبي ya karbo daga mahaifinsa أن الناس cewa mutane كانوا إذا رموا الجبال sun kasance idan suka jefi duwar wasu sai su dinga tafiyar su wasu suna nan wasu na nan wato da kafa suke tafiya da can ba a san aje wajen jifa da akan dabba ba farkon wanda ya je wajen akan dabba ya ce shi akan dabba zai jifa shine sai na mu'awatu na abi sufyana ubadullahi ta min hadisi ya karbo daga imam malik cewa ya tambaya abdurrahman ibn qasim daga ina mahaifinsa kasim ibn muhammad ibn abi bakr siddiq ɗaya daga cikin fuqaha sab'atu na madina ya kasance yana jefan dutsen akaba yace ta yassara duk ta inda ya sauwaka gare shi baya ayyana wani waje ya ce daga nan ne zai jefa inda duk ya ga ya fi masa sauki to daga nan yake jefa yaya ce an tambayi imam malik a yi jifa daga yaro karami ko maras lafiya ya ce imam malik ya ce kwarai yaro karami wanda ba zai iya jifa ba waliyinsa ko wakilinsa sai masa jifa haka nan wanda yake cikin halin rashin lafiya ba zai iya zuwa jifan ba to shi ma sai ya wakilta wani ya je ya masa jifa shi wanda yake marasa lafiyar ya kirdadu lokacin da za a yi harbin daga gare shi ya ringa cewa allahu akbar alhali yana inda yake yana inda ya sauka kuma wajibi ne ya ba da hadaya cewa bai je ya jifa da kansa ba ya ce ya wajabta masa hadaya ashe mutum ya je shi da kansa ya jifa wajibi ne yin jifa kansa wajibi ne ko mutum a ce ya je da kansa ya jifan shi ma kuma wani wajibin ne ke yasa kowane a ciki bai samu ba sai a ce a bada hadaya idan shi mara lafiyan ya samu lafiya a kwanukan yanyanan nama kafin a gama zaman mina sai ya jefar wanda aka yi masa wato sai ya sake wannan da aka yi masa amma kuma tare da haka dai duk zai bada wannan hadaya ce hadaya nan dai bata sarrai ba daga kansa imam malik ya ce "Mhm, kuma irin wannan kan mutum ya ce "Ah, tun ma bari duka ba dai hadaya ɗaya wace za ta wajaba a kansa ya ce to bara ya bari in ya so ya hadaya ɗaya a ce bai je ya yi jifan ba gaba ɗaya bai wakilta wani ba kaga hadaya dai ɗaya ce za a ce ta wajaba a kansa in ma kuma ya ce ya wakilta wani dai hadaya ɗaya tana nan a kansa ya ce to ai ya bari ma man in ya so shi ya huta a ba ka da shari'a yake ba in akwai wanda zai wakilta din yake yake wakiltawa ya yi laifi ko ya ba da hadayar ba ta wadatar ba amma in ya wakilta din aka yi masa jefa sannan ya ba da hadayar to wannan bai laifi ba ya ya zama ya yi komai nasa daidai yadda aka ce a yi to imam malik ya ce ba ni ganin cewa wanda yake zai jefi du- duwar wasu ko ku zai sa yi tsakanin safa da marwa وهو غير متوري alhali eh, jifan nan bai da alwala ko ya sa nan bai da alwala ba ni ganin i'adatan a ce sai ya sake ashe ba sharadin ingancin jifan a ce mutum yana da tsarki ba a iya jifa ko da ba a cikin tsarki haka nan kuma a iya yin sa'ayi ko da ba alwala to
sai dai ba daidai ba ne mutum da gangan ya ce zai yi ba alwala ba daidai ba ne yana da kyau yi alwala ko da dai kowa ya ba alwala ba a cewa ya sake
وحدثني عن مالك wanda ta yi mahaifi ya karbo daga imam malik عن نافع ya karbo daga nafi'u أن عبد الله بن cewa عمر dan umara كان يقول ya tsanke da cewa لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة ba daidai ba ne a ce za a je kuduwar wasu a yi ne uku da suke bayan sallah حتى تزول sai الشمس rana ta karkata daga tsakiya lokacin jifan yana farawa ne daga zawali kuma daga nan haƙi zuwa gurubi
الرخصة في- في رمي الجمار rauba mai kenan da ya zo a game da jifan zuwa wasu a haƙin wasu mutane akwai wasu mutane da su aka yi musu wani nau'i na rangwame a wajen jifa
نعم. حدثني يحيى عن مالك Hadisi ya karbar da imam malik عن عبد الله بن أبي بكر بن حازم عن ya أبيه karbar da mahaifinsa shi ne abin bakar na hazin أن أبا البداه بن عاصم بن عدي wato shi wani abin da abin bakar ne hazin ɗin hadisansa marfu'ai musnadai a cikin muwadda guda 26 ne ko guda 26 ne yau fati hijira ta 130 a zancen da mafi yawan malamai suke kai amma wasu kaɗan suka ce yau fati hijira ta 135 to a, wato cewa abin da shi ɗan asin نعم بن عدي أخبره عن أبيه wato abubakar al'adun labari daga mahaifinsa shine asmin da adiyya أن رسول الله صلى الله alaihi sahabi ne cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama حسى ya لرعاء yi wani da الرجل masu kiwon raƙuma في البيتوتة a cikin su kwana خارجين عن alhali suna منام wajen mina su inda aka ce sauran alhazai wajibi ne su kwana a mina to amma su an musu rangwame saboda aikin kiwon da ke gabansu su kwana ba a cikin minan ba يوم النهر yarmuna لا يرمون يوم النهر jifan akaba ranar sallah ranar layya ثم يرمون الغد sannan su tsaya su jifa gobe ومن بعد الغد ليومين sannan kuma wato eh, sai su bari eh, wato jifan gobe da na jibi sai su bari sai jibin sai su zo su yi
ثم يرمون يوم النفر sannan kuma su jifa rana ta ƙarshe ranar da ake fitowa daga mina ya sa su kwanan kenan ya zama kwana ɗaya suka yi amina saboda in sun yi jifa ranar sallah sai su tauna kiwon su ba sai sun dawo da sun kwana ba hakan gobe ma su su zama su ne kiwon su a wato jibi sai su zo su yi jifa don jiya da kuma yau sannan kuma su kwana in sun kwana sai su yi jifa ranar ƙarshe shi kenan sun gama ya zama a maimakon sauran mutane da suke kwana uku su kwana ɗaya kawai suka yi amina kwana biyu sun yi wajen kiwon su
حدثني عن مالك Wannan hadisi ya kama daga imam malik عن يحيى بن ya سعيد kama daga yadda sa'idin عن عداء بن أبي رباح abin rabahin أنه سمعه يذكر shi wato ya haimu sa'idin ya ji a ɗaunar abin rabahin ɗaya daga cikin manyan tabi'ai yana cewa أنه أرهس للرعاء sha'anin an yi rangwame An yi ramu bil laili.
kiyaya Na'am.
ko da da daddare ne su jefa يقول في الزمان الأول wato a data wannan ne ka daura rera bahin tabi'i ne yace an yi rangwame wa za a ɗauka kenan ya yi rangwame idan za a yi ce an yi kaza to aka ce a hukuncin hadisi wato yake jirgin tabi'i fa yace an yi kaza wanne ne hukuncinsa za a ce hadisi ne mawuki kenan masu rangwamen sahabbai ne ko ko a hadisi ne motsali mai rangwamen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma shi sahabin da ya ruwaito hadisi an tabi'in da ya ruwaito bai faɗi da sahabin da ya ruwaito hadisin ba ya hukuncin yake وكل ذلك تابعي مرسل لا رادع جزما لهم والأول سها فيه نووي الوقفة والفرق فيه وارث لا يخفى to wato za a ɗauka a matsayin cewa ne mawukufi to قال مالك na malika ce تفسير الحديث الذي أرهق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل a wato a ga makiyaya raƙuma في تاهير رمي الجمار a wato a cikin jinkirta jifan duwar wasu لما نرى والله a أعلم iyaka fahimtar mu Allah shi ne da sani أنهم يرمون يوم ranar النهر sallah ne su zo su jefa akaba tare da sauran mutane da فإذا damin ita akaba ana jifanta da zarar fitowar rana ko a wani kawai ma aka ce ai daga ma alfijir ya fijir ya ce to ma lokacin jifan akaba ranar sallah ai yayi فإذا مر يوم الذي يلي يوم النهر idan yinin da ke bin ranar sallah ya huce رموا من الغد kashe gari sai su zo su yi jifa وذلك يوم النفر kwana biyu da hucewar sallah sai su zo ne na su yi jifa wa zalika wannan Yawmun yawmun nafar da al-awwal.
awwal shine ranar fita ta farko wanda wanda za su yi ta'ajjili a wannan ranar ne suke jifa su fita daga mina sun gama jifan su kenan tunda su za su yi jifa yini biyu ne kawai فيرمون لليوم الذي مرى sun sun zo sai su yi jifan jiya ثم يرمون ليوم ذلك shine jiya sannan kuma su yi jifa ne yau لأنه لا يقضي ba أحد a شيئا cewa mutum an yi rama abu حتى يجب sai ya عليه wajaba a kansa فإذا ba وجب wai ana nufin kashegarin sallah ne za su zo su jifa na yau da na gobe ba a'a ɗaya kashegarin ne kashegarin kashegarin sallah ne za su zo su jifa da na jiya da na yau فإذا وجب عليه ومرى idan abu ya wajaba a kan mutum kuma ya wuce bai riga ya yi ba كان القراء بعد wasan ذلك nan ne ake cewa zai rama bayan nan bayan wucewar abu فإن بدا لهم النفر idan sun ga shi kenan masu sun gama jifan فقد فرغوا ai sun gama kenan in suna ganin za su ta'ajjire to ai shi kenan sun yi jefa biyu وإن أقاموا إلى الغد idan kuma suka ci gaba da zama har zuwa gobe رموا مع الناس يوم النفر tare da الآخر mutane a ranar fita ta ƙarshe ونفروا sai su fita su ma sai su tafiyar su sun gaba ayyukan haji gaba ɗaya kenan وحدثني عن malik مالك ya karɓar da imam malik عن أبي بكر بن نافع ya karɓar da ayyukan kalmar nafi عن أبيه ya karɓo daga mahaifinsa أن ابنة عاهر لفتية بنت أبي عبيد
Safiyata ta ya abi ubaidi نعم عن نكست ya wato jini ya zo mata a mulki.
بالمزدلفة نعم فتحلفت هي Ita tsaya ita da yan uwan ubanta ammata ita ce safiya yar abi ubaidi. Ita حتى safiya din nan ita ce matar sayyidina Abdullahi bin Umar. Matar Abdullahi bin Umar.
حتى أتتا منا har suka je mina بعد أن غربت الشمس من يوم rana ta النار fa- ta faɗi a ranar sallah.
فأمرهما عبد الله بن Umar عمر Umar ya umarce أن su ترمي الجمرة je ku dutsen akaba.
Hina aka ta- Kifa ɗaya ne ya tsere musu wannan na akaba da ake safiyar sallah. Hina aka ta lokacin da suka zo mina ولم ير عليهما شيئا bai ga sai sun ba da wani abu ba bai ga cewa sai sun ba da wani jini ba ashe wanda yake ya je ke ta kenan jifan akaba ranar sallah har sai da rana ta faɗi to ba a cewa sai ya ba da jini yadda wannan ruwa ta nuna قال يحيى ya ya yake سئل مالك an tambayi imam malik أمن نسي جمرة من الجمال daga wanda ya mance wani dutse daga duwar wasu في بعض أيام a منهم sashen kwanukan mina حتى يمسي sai da dare ya yi marance tukun قال imam malik ya ce ليرمي أي ساعة ai abin da ذكر yake a wajibi a kansa idan ya tuna ya bar jifan wani dutse daga duwar wasu nan uku da ake jifa wajibi ne ya je nan take ya je ya jifa a Na'am.
kowane lokaci ya tuna dare ne من ko ليل rana أو نهار dare ne ko rana كما يصلي الصلاة kamar yadda إذا ake cewa da نسيها sallah idan ya mance ta ثم ذكرها ليلا أو نهارا dare ko da rana ai mutum ya tuna ya mance sallah ta farilla bai tuna ba sai dare ba sai zo da ita ba ko bai tuna ba sai da rana sai zo da ita in kana zalika ba da ma sadara idan kenan ya yi jifa ba a cewa sai ya ba da wata hadaya Mm.
da wanda wata hadisin na safiya mata alamin umar yake nuna idan ya zama a wato ka- ya je ya tuna da ya jifan kafin ya bar matsan mina amma in wannan ya afku ne bayan ya riga ya bar mina wa huwa bi makkata alhali ya dawo maka yana maka ne ya tuna cewa ashe wani dutse daga duwatsun da ake jifa bai jefe shi ba aw ba da ma ya haruji ko kuma minha bayan har ya riga ya fito daga makka qala ila hadi wajibi ne ya wajibun bada hadaya wajibi ne a sannan a ce ya bada hadaya amma in ya tuna yana nina to wannan ba a cewa sai ya bada wata hadaya sai ya kawai ya jefa al-ifadatu a ifara tawafin eh, ifara حدثني يحيى عن مالك kuma ga sai an hadisi ya karbo daga imam malik عن نافع ya karbo daga nafi وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر sun karɓo su biyu daga abdullahi umara أن عمر بن الخطاب sai na umar ɗan عذاب kasa الناس ya بعرفة hudu ba a arfa وعلمهم أمر الحج ya sanar da su lamarin hajji tsarin da ake hajji وقال لهم ya ce ya faɗa musu فيما cikin قال abin da ya faɗa إذا جئتم منا idan kuka je mina فمن رمى بالجمرة فمن رمى الجمرة ya fi dutse Kakara.
wato yadda ya fi dutsen akaba فقد حل له ما حرم على الحج duk abin da yake da ya halarta ga alhaji ya aikata to shi ya halarta gare shi ya aikata إلا النساء sai abu والطيبة biyu, shi ne mata da turare La- da wasu malamai suka ce a ba mata da turare ba mata da farauta wakuri haɗihu shi turare ka lafiya ne to لا يمس أحد الن- لا يمس لا يمس أحد النساء ولا ba daidai طيبا ba ne mutum ya sadu da mata لا ko ولا طيبا turare حتى يطوف sai بالبيت ya je ya yi tawafi da ka'aba sai ya je ya yi tawafi da ka'aba وحدثني عن wani مالك kata min hadisi ya karɓo daga imam malik عن نافع ya karɓo daga nafi'u وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ibn umara ان عمر بن الخطاب قال ya ce من رمى الجمرة wanda ya fi dutse ثم حلق sannan ya aski أو قصر tsaye ونهار هديا ya soke hadaya إن كان معه idan ya taho da hadaya فقد حل له ما حرم عليه an da ya halatta gare shi ya halatta gare shi إلا النساء ya والطيبة a mata da kuma turare حتى يطوف kuma بالبيت ta halatta gare shi sai ya je da wafin kifara ya da wafin kifara da wafin kifara
دخول الحائر مكة shiga wata mace ta take cikin harra mata حدثني يحيى عن مالك wannan ya karbi daga imam malik عن عبد الرحمن ya بن karbi daga imam القاسم malik al-qasim عن أبيه ya karbi daga عن mahaifinsa عائشة أم ya karbi المؤمنين daga aisha uwar mummuna أنها قالت cewa sai da suna aisha ta ce خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجة الوداع shekarar da muka yi hajjin ba shekarar da manzo ya yi hajjin ban kwana فأهللنا بعمرة muka yi harama da umra ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi ce من كان معه هدي wanda duk yake ya taho da hadaya فليهلل بالحج to ya harama da hajji ma Tare da umrati.
tare da umra ثم لا يهل sannan ba zai fita daga harama ba حتى يهل منه sai ya ما gama da لم يعمل su gaba daya don ya gama umra bai bai fita daga harama ba sai ya gama hajjin suna قالت aisha ta ce فقدمت مكة وأنا حائر alhali ina cikin jinin haira فلم أدف بالبيت ban samu ne da wafi da kawa ba wanda sharaɗin yinsa sai ana da tsarki Eh, mace da take cikin jinin haira ba ta da damar ta da wafi da kawa ولا بين الصفا ban yi والمروة sa'ayi ba kuma tsakanin safa da marwa shi kuma abin da ya sa ba sai ba saboda sharaɗin yinsa sai an sai dawafi ya gabace shi da tun da dawafi mai gabace shi ba ba dama kenan sai eh shi ya sa da a ce mace ta gama dawafi ta yi raka ta yi dawafi za ta fita wajen sa'ayi wata je wajen sa'ayi sai jini ya zo mata wannan sai ta ƙara sa'ayin wata yi sa'ayin ta wannan ba komai inda sai sa'ayin nata ya zo bayan dawafi ingantacce ba sharaɗin sa'ayi sai ana da tsarki ba Eh, an fi son ya zamo ana da tsarki to amma ba tana cikin haira kuma ta je maka haka ba da ba ta sa'ayin kenan me yasa ba da ba ta sa'ayin tunda shi sa'ayin an ce sai an yi dawafi sannan ya inganta
فذكرت ذلك إلى رسول الله لكن صلى أنا أقول لك الله عليه وسلم أنا صلى الله عليه وسلم فقال أنا لا أتي انقري رأسك ki warware kanki in kori da kanki Na.
Eh, ki warware kanki akwai nusa da yake sa fa a nan ba fa ba ce kafi ne وامتشدي ki taji وأهلي ki بالحج harama da haji ودعي الأمرة bar umra wato ya zama kenan shi ne ake cewa bata umra a cikin haji a bata umra a harama da haji wanda wasu malamai suka ce wannan kamar abu ne wanda yake hafi da manzo sallallahu alaihi wasallam ba kowa bane yake da damar haka wasu ne suna ganin a a tashiri ne an ni
قالت yace فعلت na aikata haka din فلما قرينا الحج yayin muka gama hajji أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى الصديق التنعيم zuwa tan'im فأتمرت ne ne harba da umra فقال Allah ya ce هذا مكان wannan a أمرتك maimakon umrarki da da kika yi harba da ita amma zan wasu kin zo makka kina cikin jini mai samun kini ba فداف الذين أهلوا بالأمرة بالبيت wanda sai harama da umra ke tsawafi da ka'aba وبين الصفا suke والمروة da ai tsakanin safa da marwa ثم هلوا منها sai da suke ta halluli daga gare ta ثم طافوا طوافا آخر sai da suka sake wani tsawafu kuma بعد أن رجعوا من bayan sun dawo daga mina shine tsawafin hajjin su wato tsawafin kifaya بحجهم wajen hajjin su وأما الذين كانوا أهلوا بالحج amma waɗanda yake sun yi harama da hajji أو جمعوا الحج والأمرة ko sun haɗa hajji da umra فإنما هو طاف sai da طوافا wafin واحدا.
wafin wahida نعم Sai فإنما طاف da wafin طوافا واحدا ɗaya shine wanda yake ya wadatar da su daga tsawafin ƙuluni da kuma tsawafin umra
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أوس بن الزبير عن عائشة بمثل ذلك kamar wannan kamar wancan hadisin dai wanda shi ma dai na Aisha ne وحدثني عن مالك wanda za ta yi hadisi ya karbo daga Imam عن Malik عبد الرحمن بن القاسم عن daga أبيه عن mahaifinsa daga عائشة Aisha أنها قالت cewa Aisha ta ce قدمت مكة ya ne maka وأنا حائر alhali ina cikin jinin haila فلم أدب بالبيت ban samu bane dawafi da ولا kaba بين الصفا والمروة a yi ba tsakanin safa da marwa فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي ما يفعل Duk wani الحاج abu da mai aikin hajji yake aikatawa ke ma kina da za muke aikata.
غير أن لا تدوفي Abu ɗaya بالبيت ne ba za ki ba shi ne ki dawafi da kaba ba za ki dawafi da kaba ba.
ولا بين الصفا والمروة Tsakanin safa da marwa ba.
حتى Sai تطهري kin tsarkaka.
قال- Sarki ya zo miki.
قال مالك Imam Malik ya في ce.
المرأة التي تحل Wanda ta بالعمرة harama da umra.
ثم تدخل مكة Da mata.
موا- موافية الحج Ta بالحج dace da hajji.
وهي حائر Alhali tana cikin jinin haila.
لا تستطيع الطواف بالبيت ba ta da damar ta dawafi da kaba tunda tana cikin jinin haila إنها إذا خشيت ita الفوات da tsoron tsayuwar arfa za ta tsere mata أهلت sai ta yi بالحج sai ta tsaya tukuna ta yi tsarki ta gama aikin umran nan Hmm.
a hajja tsayuwar arfa za ta tsere mata to a hallat abin da yake kan sai ce harama da hajji da وحدت ba da hadaya وكانت مثل من قارن الحج والعمرة hajji da umra shi yasa wato imam malik bai aiki da zahirin wancan ruwayar ba da farkon nan daga aisha da cewa zara sallallahu alaihi wasallam ya ai umarce ta ta ajiye umra a shi yace a a har ba za ta yi da hajji ta dora akan umra da yanzu sai ta je ta ta fita arfa sannan ta dawo to وأجزاء عنها طواف to abin da واحد ya wadatar da ita والمرأة الحائر mace wadda take cikin haila إذا كانت قد طافت بالبيت idan ya zama ta riga ta yi dawasi da kaba وصلت ta yi sallah فإنها تسعى بين الصفا والمروة a wato sai bayan da ta yi dawafin ne sai sallar raka ta yi dawafin har da ta zo mata to tana da zama aka din da jinta ta yi tsakanin safa da marwa وتقف بعرفة zama ta tsaya a arfa ba ta da ingancin tsayuwar arfa sai mace tana da sarki ba mace ko tana cikin jinin haila ta iya tsayuwar arfa ta iya zuwa muzdalifa لا وتربي sai iya جمارة zuwa wato غير أنها لا تسير abu ɗaya ne ba za ta iya ba shi ne ɗawafin ifara ba ta da damar ta yi ɗawafin ifara حتى تدخل a من sai ta حيرتها samu tsarki daga jinin hairan nan نعم إفارة الحائر ya ifarar mace wadda take cikin jinin haira حدثني يا عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن سفينة بنت هيي بنت هيي هذا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال- فقال
Ahadisatura hiya ita wannan so take su kare mu ne فقيل tunda in ba ta dawa ki fara ba ya zama dole abokan tafiyar ta su dakata mata sai ta yi sarki ta dawa ki fara sannan su fita daga mata sai aka ce da manzo sallallahu alaihi wasallam لأنها قد أفاضت ai ta riga ta yi dawa ki fara فقال sai manzo Allah ya ce فلا إذن a su ba magana ta tsare mu dan dawa wada'i wannan ba a cewa a tsaye da abokan tafiyar mace sai ta yi dawa wada'i malaman malakawa suka ce idan ana sa ran ɗaukewar jinin yau gobe wannan ba a iya tsaye da su za a ce tsarkin ce da wafin wadai ita kanta zuciyarta ta fi kwanciya amma sanin sakan jinin ta yakan kwana goma ko yana kwana bakwai ga shi yau ya zo mata kuma yau ɗin da suke son fita wannan ai ba a ce a tsare su ba sai ta fita tare da su. Yo.
وحدثني عن مالك Ya karbo daga Imam عن Malik.
عبد الله بن أبي بكر بن حزم Ya karbo daga Zalali Abi Bakr ibn Hazm.
عن أبيه عن عبرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن سفية بنت حيي قد هارت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحدثنا kursu suke ta tsare min ألم تكن ضافت amma ba ce da Ba a kunna da sauti.
ba ce da wafi ba da kawa da wafi ibara tare da ku قلنا بلى sai sauran matan suka ce ta yi mun kwarai tare da mu muka yi da ita muke da wafi ibara قال فهرجنا sai yanzu za ce ka kubuta ba zan ga sauraron ta ba a kan wannan ta fito ita ma a ce gane da wafi wa dai وحدثني wannan عن مالك ta mai hadisi ya karbo daga imam malik عن أبي الرجال محمد بن عبد ne الرحمن muhammad ibn عن abdurrahman عورة بنت عبد ya karbo الرحمن daga amrata yar abdurrahman أن عائشة أم المؤمنين ta ce- cewa aisha uwar mummunai كانت إذا هجت ta kasance idan ta je hajji ومعها نساء alhali tana ta akwai mata a cikin tawagarta تخاف da أن يهلن take jin tsoron ko jinin haira zai zo musu قدمتهن يوم sai ta النهر gabatar da su tun ranar sallah فأب- فأفرنا shigo masa fi dawafin ifada فإن هرن بعد shi ذلك kenan waɗanda suke ba haka ba ba lallai fi dawafin ifada ranar sallar ba kenan ashe a iya jinkirta dawafin ifada har sai bayan kwanukan mina a zo a yi dawafin ifada sai ya samu shiga dawo daga arfa ya zo muzdalifa ya ƙara so mina in ya ga dama in ya jefa in iya za- na ranar sallah ya iya zaman sa a mina ba sai ya shigo maka ba ya bari sai ya gaba kwanukan mina sannan ya shigo maka ya da wafin ikara to ba wani abu ya hau kansa don ya yi haka
فإن هرن بعد ذلك haira ta zo musu bayan wannan لم تنتظرهن ba ta tsayawa sauraron su فتنفر بهن sai ta fita da su daga maka haka وهن خيار ranar suna cikin ganin harin ba sai sun yi dawafin wada'i ba إذا كن قد Alfarma.
أفرنا Ta riga sun yi ɗawafin ifara. Ɗawafin ifara shi ne rukuni daga rukunan hajji. Ɗawafin wada'i sunna ce. Ɗawafin kudumi ko wajibi ne. Ɗawafin kudumi wajibi ne. Idan ba wanda yake murahiki ba wato wakaci ya ƙure masa. Wanda ya zo mai ɗawafin kudumi masa ya jini ya hau kansa. Inda Ibn Ashir yake faɗa wa wajibatu gairul arkani bidan فابتدلت منها دواف منكره ووصله بالصعي مشي فيهما وركعة الدعوات انتهى تمام.
وحدثني عن ولا مالك تعلم الحديث يا كبر الإمام مالك عن هشام بن يا كبر عروة الإمام عن عروة يا أبيه كبر الإمام عروة بن الزبير.
عن عائشة أم يا كبر المؤمنين عائشة أم المؤمنين.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر سفية بنت حيي يا أبي فقيل له قد هاجت أي تاي هيرة.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها حادثتنا قلت لك تتاني مني.
فقالوا يا رسول الله يا رسول الله إنها قد ضافت أي تاي دواف الكفارة.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إذن a cikin da ta yi ɗarafin ifara ba magana ta tsare mu قال مالك imam malik yace قال هشام sha'u wata yace قال عروة wasu ya ce قالت عائشة aisha ta ce wato da hadisi ne da aka waito shi da sigar kala kala kala to ونحن نذكر ذلك muna ambatan wannan فلما يقدم الناس نساءهم a hanshe su ai mata ke ake gabatar da mata su fara zuwa su da wasu fara إن me كان zai sa mutane su dinga gabatar da ma- matansu إن كان idan da ذلك ya لا ba ينفعهن amfane su ba ai dan wannan zai amfane su yasa suke gaggawa turo su ranar sallah su zo su da wasu ifara ko da su na zama za su zo su da wasu ifara ba a wannan ranar amma su kuma matan su su yi don gudun kada matan nan haira su zo musu daga baya da su riga sun shigo mata sun yi da wasu ifara ولو كان الذي ba يقولون da a ce abin da suke faɗa haka ne لا أسباب منهم أكثر من ستة آلاف في امرأة هائلة samu fiye da mace dubu shida a mina نعم كلهن
كلهن أفاضل الحالي دكان su sun yi ifara sun yi dawafin ifara
وحدثني عن مالك riwayar da ta mun hadisi ya karba daga imam bari عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبيه عن أن أبا سلمة بن عبد الرحمن abdurrahman da aufin أخبره أن أم سليم بنت ملحانة استبتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد هابت hakika haila ta zo mata أو ولدت بعد ما أفاضت يوم النهر ta yi fara ranar sallah فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت قال مالك والمرأة تغير دينها تقيم حتى تطوف بالبيت لا بد لها من ذلك وإن كانت قد أفاضت amma idan ya zama jinin haila ta riga ta yi dawafin ifara فهارت بعد الإفاضة jinin haila ya zo mata bayan ta yi dawafin ifaran بل تنصرف إلى بلدها Sallallahu فإنه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض Ya so mana daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ga mai haira a cikin cewa ba sai ke dawa ku wada'i ba.
قال Imam Malik yace وإن هارت المرأة بمنى jinin haira ya zo wa mace amina قبl أن تثير alhali ba ta riga ta dawa kun ifara ba.
نعم فإن, فإن Mhm, Kariya كريها hakika mutumin da yake shi ta suhoto mai dabba da ya kawo ta kariyo wato mai dabba kariyo akwai mutumin da yake bannan abin da yake sa karba ba karba ba ne kariya ha wanda ta suhurta mai dabba da ta hau يهبس عليها أكثر مما يحدث النساء الدم a wato ya tsaya sai ta yi tsarki har mafi yawan kwanukan da jini ke zo wa mata wato kwana goma sha biyar ko da daga sannan zai kai kwana goma sha biyar za a ce ya dakata bai da dama ya ce ta fita bai da dama ya ce ina dabbarsa dole da ya saurare ta hace tsarki ce da wasu inda ke tsara da ya karbi kuɗi ba daga rukunan hajji to kujiyatu ma usibar فدية ما أصيب من الطير والواشي Sakayyar abin da aka samu daga tsuntsu ko dabbar jeji.
وحدثني يا عن مالك Masallacin hadisi ya karba daga Imam Malik, عن أبي الزبير ya karba daga Abin Zubairi.
أن عمر بن الخطاب قرأ في الربع Ya yi بكبش hukunci a cikin siyaki idan muhurimi ya kashe shi cewa sai ya ba da rago.
وفي الغزال بأنز Ya yi hukunci kuma a cikin barewa cewa sai a ba da akuya.
وفي الأرنب بأناك ya yi kunci a cikin kurege a cewa sai a ba da karamar tinkiya wanda ya kashe kurege ya ba da karamar tinkiya وفي اليربوع ya yi hukunci kuma Ni da a faratin- cikin damo cewa a ba da yar akuya karamar akuya
وحدثني عن wannan مالك hadisi ya kaba daga imam malik أن عن عبد ya kaba daga الملك abdul malik bin qurayre
عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين تستبق إلى كبرة سنية فأصبنا Yawon زبيرا gudun nan muka take barewa, ونحن مهرمان muna cikin harama.
فماذا ترى me kake ganin ya wajaba a kanmu فقال عمر لرجل sai ubin لأدمه yake da wani mutum da yake kusa da shi تعالى zumana حتى أحكم أحكم أنا har ne وأنت hukunci ni da kai me hukunci a game da wannan me za a ce yayi قال yace فحكمنا عليه haka ma alai da suka yi hukunci a kansa da an cewa ibada akuya نعم فولى sai الرجل mutumin ya juya da baya وهو يقول ya- yana cewa alhali yana cewa هذا أمير wannan kuma mamaki المؤمنين ga wanda ke sarkin mumune لا amma يستطيع أن bai da يحكم ikon ya في hukunci a زمن cikin barewa حتى دعا wai sai da رجلا ya kira wani mutum ya يحكم معه zo sa ta ce hukuncin فسمع عمر قول Sai da Umar ya الرجل ji maganar mutumin nan mutum magana da fito daga bakin mutumin nan فدعاه sai ya kiransa ya فسأله tambaye shi هل تقرأ سورة ka iya المائدة karanta surar ma'ida قال sai لا mutumin ya ce a'a ai bai iya ba قال sai sai da na umar ya ce هل تعرف هذا الرجل kallabi الذي ya أقام kawai ka مدينة san mutumin da nake zo mai hukunci kuwa a matsalar nan wanda ya hukunci tare da ni فقال ya ce لا ai ban san shi ba فقال sai sai da na umar ya ce لو أخبرتني أن da ta ba da labarin أقرأ سورة cewa kana المائدة karanta surar ma'ida لأوجعتك da na raɗaɗar da kai da duka da na duke ka duka mai raɗaɗarwa fita a jikinka ثم قال sannan sai na mara ce da shi إن الله ba ka ga تبارك cewa Allah وتعالى ba wata ala ya يقول في faɗa ba a cikin Qur'ani ya كتابه ko bihi da wa عدل منكم adalai shi a cikin su ke hukunci da wannan wanda za a ba da shi matsayin hadaya da za a kai ka ba وهذا ba cewa ake yi أقول a adalun ba ya ko bihi adalun cewa aka yi zawa adalai adalai biyu kuma ta san wanda na gayyata malami ne babba a karamanin ne a wajen ne ɗaya daga cikin manyan malaman sahabbai وحدثني عن Wanda مالك ya hana hadisi ya karɓo daga Imam Malik عن شعب يا عروة أن أباه كان يقول في البقرة من الوحش نعم idan muhurimi ya kashe ta to bakara sun sai ba da sani ya ta gida وفي الشاة من الزباء akwai akwai شاة kuma daga bareyi in muhurimi ya kashe barewa sha to sai a hukunci da cewa ya bada akuya وحدثني wannan عن مالك hadisi ya karɓo daga Imam Malik عن يعلى بن ya karɓo daga سعيد Abu Sa'id عن سعيد بن ya karɓo daga المسيب Ibn أنه Musayyib.
كان يقول في hamar همان مكة إذا قتل شاة ana ba da akuya game da wato tabaran maka in muhulimi ya kashe مم. وقال مالك a kurma ba muhulimi ba ne in ya kashe sai ya ba da akuya مم.
Ah, to imam malik ya faɗa في الرجل a game da وجه mutum da game da لمكة tabaran maka يحرم da بالحج ya أو haɗa da haji العمرة ko umra وفي بيته فراخ min من hamal أمام makata مكة hali akwai yan tsaki daga kalbiya ko kuciya ko ta tabaran maka فيغلق ya عليها rufe mata ƙofa فتموت ta mutu فقال yace yan tsakin nan ya ya suka mutu fagala imam malik yace أراد أن يفدي ذلك ina عن ganin كل ya ba da قرن من fansuwa ai yana an شاة ganin ya ba da fansar wannan duk wani dan tsako ruwan dan tattabaran nan ya ba da afiya قال مالك imam malik yace لم أزل أسمع ban gushe ba ina ji أن daga bakin malamai.
النعامة إذا قاتلها المهرم بدنة cewa taguwa ce ke wajaba a cikin jumuna idan wanda yake cikin harama da haji ko umra ya kashe ta قال مالك imam malik yace أرى أن في بيت النعام- نعامة أشرة من بدنة ina ganin cewa ushirin kudin taguwa shi ke wajaba a cikin kwan jimina idan muhulmi ya fasa kwan jimina to sai a dubi taguwa madaidaiciya a ga kudin ta zai nawa in an ga kudin nata to sai a kasa goma a ce ya bada kashi daya
كما يكون في جنين الحرة yana قرة من daga عبد aiki da kiyasi don yana daga aiki da kiyasi a masarar imam malik kamar yadda ko a wajen imamu malik a kamar yadda gurratu abdun awwali da su bawa zababbe namiji ko mace ke kasancewa a cikin ɗan tayin ya idan aka bigi mace ya me ciki sai ce ɓari me ake cewa a baya cewa ake a bada bawa zababbe bawa nan ko namiji ko mace وقيمة القرة Ake يحصل wannan دينارا bawan zababben kimarsa akalla ya kai dinari hamsin وذلك أمر Wajen kuwa, دية أمه mutumin diyar uwa ne, inda diyar uwarsa dinari ɗari biyar, rabin diyar namiji wanda shi dinari dubu.
وكل شيء من Wani النسول abu minan nusuri daga nikiyoyi, أو ko الإكمام gaggafa, أو البزاة ko a shirwa, ko ko shahuna, لا أو الرحم a ko shahuna masu ƙaramin kan masu manyan jiki.
فإنه سيد Duk wannan farauta ce يؤدى كما يؤدى السيد ana ba da wato fansarsa kamar yadda ake ba da fansar fara farauta إذا قتله المهرم idan wanda yake cikin harama da hajji ko umra ya kashe وكل شيء فدية dukkan wani abu da za a ce a ba da fansarsa ففي سجاره مثل ما يكون في to كباره abin da ya wajaba a babba shi ke wajaba a karami وإنما مثل ذلك misalin wannan مثل دية الحر kamar shi ne ɗa ne الصغير والكبير wanda yake kare ɗa ne karami da babba duk ɗaya ne To.
yaron da aka haifa yau din nan mutum ya kashe shi da ɗaya da kuma babba ɗan shekara arba'in da ɗan shekara tamanin duk jiya su ɗaya ne فهما Ai, بمنزلة matsayin su واحدة ɗaya, سواء sawa'un daidai waje da shi yasa da ɗan tinkiya da ɗan barewa da ta haifa yau da barewa da ta haife shi duk fansa su ɗaya ne akuya za a baya Yanzu ba a ce wannan su na ɗan jinjiri ba ne ai akwai wani abu daban da za a yi bai kai haka ba A'a, za a ba da akuyar ne يوم علم الله تنجح الدنيا ما أتجد ما أصاب شيئا من الزلال مم.
يوم.